a tashi shafi na nawa ne talatin da uku wa misalin nau'i sani to to bismillah rahman rahim wa misalin nau'i sani misalin nau'i na biyu wa huwa ma ainihu ya'un shine wanda ainihinsa yake ya min fa'alal maftuhi daga fa'ala mai fata kamar ja'a yaji'u asalin ja'a jaya'a yaji'u ne haka nan fa'a yafi'u shi ma faya'a ne asali yafi'u ta tafi aila amrillah lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur fa in fa'u fa'u tazo a qur'ani ko ba waje ɗaya ba ma ya komo fassarar fa'a din ne ya ƙi'u ya yi amai yana yin amai asalin ƙa'a ƙaya ya ƙayi'u ko haba ya heba asalin hayaba lamari ya kokwantar da shi yana kokwantar da shi mutum ya yi furfura yana furfura abu ya yi daɗi yana yin daɗi abal mata'u ya ibu abal mata'u nan fahimta ba mata'a ba ne gyara ne wannan abadin lazima ce abal mata'u kaya sun lalace ya ibi suna ka lalacewa sara da aibi sun zama suna da aibi a kuma ana cewa abahu wannan shi muta'addi ne aba yakan zo lazimi yakan zo muta'addi shi ne ce lazimi ne da muta'addi ana samun irin wannan fi'ilan fi'ili iri ɗaya amma wani lokacin ya zo lazimi wani lokacin ya zo muta'addi waye yake bin luga wa zai kawo fi'ilai goma kacal a wannan babin fi'ilan da suka zo lazimai su zo kuma naƙisai guda goma kawai eh ku ba fagara fufu haka sai wanne daya akwai irin su shekara hu da shekara lahu ko akwai wanne zada takan zo lazima zadal malu dukiyar ta karu yakan zo kuma muta'addi zadal mala ya ƙara dukiyar a ƙur'ani dai kusan duk zada inda ta zo sai a ga muta'addiya ce amma ayoyi nawa ne a ƙur'ani zada ta zo tsakanin marinta da kuma murari ya zido yanzu yi wa zidina huda ga marin ne wannan ko? waya zidu lahu lazina hata dau huda murari in ne ko amma duk wannan da zinna hudan da zidu lahu lazina hata dau hudan gashi filin ya ta'adda haga mafulai biyu ma ba mafuli ɗaya ba ko zidna hum huda hum mafuli na farko hudan mafuli na biyu ko waya zidu lahu lazina hata dau huda allazina mafuli na farko hudan mafuli na biyu wa ma za da humu illa imanin wata silima fama da zina amuru fa za da tumu imana wa hum yastar shirur wanne ne ma za da na farko a ƙur'ani ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالله لا يرمهم بمؤمن يخادعون الله ورسوله وما يهادئون إلا أنفسهم وما شعرون في قلوبهم مرر فزادهم الله مررا لعل شي دي زاد na farko ko kafin shi ai ba wani zada ko a surar bakara ai ba kai aya ta goma ba ko kai aya ta goma ina kuri na farko yake a bakara to a wa gaba anhu haka nan gaba anhu ya gibu ya faku daga gare shi yana fakuwa ya kwana abda ya yi jinkiri وقاس يئيس أفسد أفسد يا يبنى وغاثهم الله يجيسون وغاثهم الله Allah ya taimake su ya ji su yana taimakon su amdarabu ya sauka musu da ruwa وهذا الشيء يهيج abu ya bushe يبسا ya bushe وتعالى الشيء يتيو abu ya samu ya kud- ya z- an kaddara shi gare shi وأتاه الله Allah ya وقال kaddara وراء الشيء يريد abu ya tafi ya bashi وسال الماء يسير ruwa ya farara وسال ya yi ƙara yana ƙara وشاك الرجل يشيك a sanna ya yi shekaru وبعد الشيء أب يا يزيد هلكة.
هلكة مم.
وعاد أنه يزيد mala ya kauce daga gare shi وزاد يزيد ya ƙaru yana ƙarawa وشاد بنيانه يشيد Mm, ya ɗaukaka gini مجسسا ya shafa masa farar ƙasa وساد دائرة يسير ya farauto tsuntsu وفاد يفيد rabiha رجع.
ya samu riba وماد يميد ta harraka ya motsa an tami da bi
وكان الله يكيو rafa as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha wa al-ghafila rawasi an tami da biku wa bassa fiha min kulli dabba wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'alna bihi min kulli zawjin bahij hadha khalqullah aruni ma za halqa alladhina min duni bal zalimuna bal zalimuna fi dalalin mubin to وسار يسير nin ya zamu ya usara يسير to yana ya a, wato yana ya zamo yana zamowa وسار يسير to sara ya tafiya siru yana tafiya A, wato waharan lahu ka ketare waharan lahu haka nan haran lahu Allah ya zaba masa hiru yana zaba قدر له الكيل ya kaddara masa alheri وسار sara ya siru ya tafi yana tafiya وسار يسير ya zamo yana zamowa وباره يبيد ya tauye shi ودار إيو da ya tashi
وآل الفرس يبيد doki ya sufana إن لك على ya tafi inda ya fuskanta وما رآله يبيد yewa iyalinsa wato kabaki ko ya- ya ci da su والفك عليه mana miro ahalana wani zidadu kaila ba'iyyar zalika kailun yasir haka nan maza shaya يميد ya bambance abu yana bambance shi la yamizan lahul khabisa min at-tayyib
وكاس يكيس نكس ya ja da baya وكاس بالشيء يكيس qaddarahu ya qaddara وجاء شتي قدر a tukunya ta ta- ta zababbaka galat tana tafarsasa وراش سامو ya fiƙe kibiya يريش yana fiƙewa وراش سامو Ki- kibiya ta tumanya يعيش tana tumanya a dala ta bauɗe daga inda aka harba ta وعاش الرجل يعيش Mhm, ya aburu yana rayuwa وعاس أنو يعيش adala ya bauɗe halmin mahis وآب إليه يئيم airan ada ya komo airan ɗin shine masdarin
وبادت و- وبا rati ɗaya tsuntsuwa ta yi kwai ta biyu
وابت المرأة mace jinin haira ya zo mata ta hiro وغاب الماء garal ma'u ya gi ruwa ya kafe وغابه أيضا ko ya kafar da shi kuma لازم lazumi ne da muta'addi kamar na ƙur'ani wanne aka yi amfani da shi Hmm? lazumin ne ko muta'addin Hmm? akwai garar ma'u a ruwa- a ƙur'ani wa gairar ma'u ko Hmm, to lazumi ne ko muta'addi Hmm? hawa lazumi ne muta'addi ne ta daga shi har da maf'ulinsa wanda aka mai na'ibul fa'ili shi yasa ai duk fi'ilin da zaka ji an yi na shi lil maf'uli to muta'addi ne in dai ba a sa- ba a ƙara harafin jarra ba in lazumi aka gina lil maf'uli to sai an ƙara harafin jarra kamar murra bi zaid wa innakum latamurruna alayhim musbihin wa bil-layli wa murra bi zaid
وغابه أيضا haka nan garahu ya kafar da shi aka yi
وفاب يفيب sala ya kwarara
وكاء الثوب يكيب ya dinke tufafi وغازه يجيب fusatawa
وباءه يجيب siyarwa
وجاء الكبر يزيد ya labari ya yatsu wa sha'a ya shi shi ma dai ya yaɗu wa ra'ar zai ya yi shuka ta ƙaru yabanya ta ƙaru wa nawa ta daɗu wa ba a ya biyu halaka ya ɓata wa zaga minu ya zihu anhu ya ya bauɗe yana gare shi falon ma zago a zagar lahu ƙulubahu
wa hafa alayhi ya hifu ya zalunce shi wajen a fi ƙulubihin mararu na mirtabu an ya hafu na an ya hifa lahu alaihim wa rasulu
alma'u wa gairu ya jiri ruwa ko wani ruwa ya gudana
wa ba ya warafahu ya sauka a wajensa a matsayin baƙo yana sauka a wajensa a matsayin baƙo fa ba fawu shi kuma wanda aka saukar sai yadda ya karɓi bakuncin nasa wato ya saukar da shi wa afa sharabu ya isu sharaba ya kyamanci abin sha yana kyamanta karihahu ya ke wa haka bi mai yi ko a ya kewaye su wa haka bihin ma kanu bihi ya sazi una
wa ba ka bi ya biyu ya yi kunce
wa la ka bi ya ya dace da shi a liƙa ya rataye da shi
wa sara alma'u ruwa ya kwarara wa ale alayin ilu iftakar ya talauta wa kare ya kiru kalulatan bacci na rana
wa kare wuya kiru ya auna yana aunawa wa mala ya nini karkata
wa halar da ya ya zuba yi ya tura gari yana turawa yana zubawa ba tare da awo ba wa lama ji makani ya biyu ya zauna a kano ya zauna ولم يبره bai bar wajen ba وشاور بركة ya hangi walƙiya ya shi muhu yana walƙiya yamɗiru sahab yana duban ina hadarin zai zubi da ruwa
وباوه يبيب zalamahu ya zalunce shi وآوى إلى اللبن يبيب ishtahahu ya yi kwaɗayin nono وغابت السماء تجيب Ra- sama ta yi hadari والبيض الصعب hadari shine gaimu وعام على وجهه يمين ya ɗimauta وبان يبيب za- ya bayyana وعام ana cewa kuma ba- bayan an waɗanda ya rabu da ƙasarsu وقته يمين ya kusata ودانه يبيب ya ya yi masa sakayya ودان له يبيب ya yi biyayya gare shi وران الذنب على قلبه laifi ya mamaye zuciyarsa يجن صوده ya bai da zuciyar tasu ta koma bakakirin وكان عليه يدين ga ɗahu ya rufe shi shine ma'anar gana
والغير والغير da gainu da gaimu duk ma'anarsu ɗaya ne وزاره يدين riddu shanahu kishiyar ya aibata shi
ولا نيل ya tausasa ومانع ya yi magana da ba gaskiya ba
وتاو ba ta hayatihu taha ko ta hayatihu asalin taha ta yaha ya yi girman kai وكلمة فازت تايرا in aka ce ta hafil mafazatu kuma ya ɗimauce
فهذه تمام to ga misalai tamanin wanda duk suke fa'ala ya fi'ilu
تنجيم to ga faɗakarwa
ذكرك zakara fi tasiri ibn malik ya ambata a wato littafinsa tasir إن العرب cewa larabawa gaba ɗayansu التزمت كثر وباري هذا النوع sun ɗaura wa kansu cewa murari in irin wannan nau'in wanda duk yake ainihul aini ne an ya'iyul aini ya'iyul aini ne to sai su masa kasara
ولم يشد عنه شيء ba wanda ya fita daga wannan tsarin tsarin nan ya tsaya ba wata kalma da ta fita daga gare ta حينئذ tun da yake haka ne
يولنا وباتا za a ɗauki kamar bata ya bato شكة في يدين wanda bata ɗin- ya bato ɗin luga ne a a- a cikin ya bito على أن ما بيع
ba- ya ba a bisa cewa ma- ma- marin ya bato fa'ilal maksur fa'ila ne mai kasara asali wato bayita ne ya biyatu ba bayata ba
ككافر ya zama kamar awon hafa ya hafu لا فعل له ba fa'ala ce mai fataha ba وعكسه ناله يميل musa akasin wannan nalahu ya same shi ya niluhu yana samu شكة في ينال wanda wannan lugga ce a cikin yanalu an ce nala ya nilu ya zamo na yala ne ya nilu asalinsa amma mafi yawa an fi cewa ya nalu nala ya nalu ya zamo nala ɗin wato awansa na ya- na- wato nawala na na yala na yala na yala yanilu kuma asali awan yaniye- yaniyalu to yan- yanilu yanilu
ويساوي المؤسس misalin nau'i na uku وهو ما لا مبيع shine abinda lamunsa yake ya وفعل المفعول daga ba'ala mai fata أتى يأتي ata ya ati وهو مثال shine misalin da mawaƙin mu ya dace auka ata وأوى إليه يأوي ko awa ilaihi ya awi ya taro irramma ya taro wa barasa hama yabri ya fiƙe kibiya وبكى yabki ya yi kuka وبنى البيت yabnihi yana ginawa وسنى العبد ya tankwasa igiya وسوى بما ya zauna a waje yana zama وجزاه على أمر ne masa sakayya masa aiki yana masa sakayya عنه كما أشيء jazahu wato ya biya a maimakonsa kuma jaza'an ya ya yi sakayya a maimakonsa ma'ana ya biya abin da ake bi
وجنى الذنب يجنيه jaza jazahu shay'a kuwa kafa ya isa masa wannan abu janazan mai jinihi ya yi aikata laifi
بكرة السماء samarata janar samarata ya ɗaso 'ya'yan itatuwa ya ɗebo
وأكل قوله yake yana kwaikwaita وأوى ya ka- yana kare shi وأوى ya ƙunsa yana ƙunsa
وكست كيسه Mhm. yewa bunsuru wa- wato ya ɗebe masa lunsai ya hasi وكف الشيء يكفيه ya ɓoye abu yana ɓo- ya- ya bayyana abu yana bayyanawa وأكفاه a fawo ko satarahu ya ɓoye shi وأظهره ko ya bayyana wato shi yasa a hafa yana daga ardadu ana cewa a hafa ya ɓoye a hafa ya bayyana
ولي ما da wannan fasarorin aka fasara faɗa ubangiji a kada ofiya ina kusa in bayyana ta ko ina ɓoye ta
وكف الشيء يكفيه Mhm.
فلا A ya- ya- ya wofinta hawa ya zama ba kome فهو كاظم sunan masarin hawin ake cewa
ودراه ko da rahu ya darihi alimahu ya san shi
ورسل ميتا ya gaisuwar mamaci
وكذا رسل ya tausaya min يلقى yana tausayawa ولقاه من العيات يلقيه yi masa wato rukuya saboda macijiya ta sare shi ورمى يرميه rama yarmi وروى الحديث يرميه ya ruwaito magana wazara alai ya aibata shi ya zari abahu ya aibata كأجراء kama azara alaihi وذاك والماء wazaƙahul ma'a ya ɗora masa ruwa da baki ya tsihi yana ɗora masa rafa'ahu ya ɗaga ya kai bakinsa ya
وذنائي zini
وذواه an wasu ya kau da shi daga fuskarsa يزويه yana kau da shi na hafu ila janibi ya mai da shi waje wani waje
والزاوية aljanibu janibi وسباو يسبيه ya ribato shi وسد الثوب يسبيه يا- وسد ya ninke wato ya ninkin da aka yi masa ya miƙe ninkin ينسجم don ya saƙa shi وسلا يسبيه ya yi tafiya wato tsawon dare كأسرع ana cewa sara ana cewa asara yana zuwa sulasi yana zuwa ruba'i
وصفت يريب ترابا iska ta sheƙe ƙurtu a iska ta sheƙe turbaya تسفيه tana sheƙe shi ذرته ta yi ɗaiɗai da shi وسقاو يسقيه ana cewa saƙahu ya tsihi ya sha da shi yana sha da shi kamar asƙahu أو أسقاو جعل له ماء koko ba na asƙahu ya sanya ruwa gare shi
وشراه يشريه ya siya ko ya mallakahu mallakahu ya mallaka آه، وشراه أيضا باعه ya siya للأحداد.
shi ya sa shara yana daga ardado yana zuwa da ma'anar siyarwa yana zuwa da ma'anar siye
وشفاه ya لله.
shafihi Allah ya warkar da shi وشولى ويشوي ya gasa nama asalahu kamar salahu ya sirihi وطلب إلى ya shafa wa raƙumi man gelo ya lihi yana shafa masa waɗa wasu yi fata iya ya naɗe takarda yana naɗe ta wa'asa ya ya aikata sabo yana sabo wa'awazi ibu kura ta yi rure tana rure waga sati na su wuce ta gasi ransa ta shiga cikin hannun kyama tashi ya ta tashi baya jin daɗin abu
waga lati galati ba shadda galatil kadur tukuya tana ta tafarfasa ta gali tana tafasa waga waya gwi ya bata biddu itada shine kishiyar ya shirya wafa dawo ya fi ya fanshe shi yana fansarsa wafa raba ina wuya fi ya yanke ciki shakka ya tsaga ciki wafa lara asa wuya ya kakkaɓe ƙurar kansa waga rabbai fa ya kai ya yi kawo- ya kawo bako karab- ga- gara ka akarawo kamar a ƙarahu waga wal'amara ya kaji ya ƙara lamari waga habba hubba ya- ko hibba ya ƙi masoyi ya ƙalihi yana ƙinsa
waga fawo Kaf- sharau ya ije masa sharri ya fi yana ice masa waga wawo ya ya yi masa lalas
wala wawo ya ya wato na- naɗe shi ko ya juya shi haka
wama shayin yana tafiya wama bayan yana tafiya yana shuɗewa wama na yamu Aha, yanya aha.
ta amunawo kamar ana cewa mana ko amna
wana wal'amara yami Mhm, ya yi niyya
wajen hurufa ya sa wa harufa ɗugwa-ɗugwanta وهداه الله يهدي allah ya shirya da shi وهذا الأليم wahazal alilu mara lafiya ya yi siriri يهدي yana yin siriri هذا يانا siriri وهما المدعو ruwan sama ya zubo يعني yana zubowa سالة shi ne ya kwarara وهو يهوي Ha- hawiyya ana cewa hawiyyan ko huwiyya
بالبن والفتي shi ne ma'ana hawiyyan ko huwiyya فهذه ستونة guda sittin ne kenan وقد سبق فيما فاؤه واو أو hakika wata gare ma cikin abin da fasa wawi ce a- an samu sare daga wannan nau'in وهي جاء ita ce ja'a وابا ga abin da yake bayansa tambihu ga wata faɗakarwa لم يشذ من هذا ba النوع abin da yake ya fita daga tsarin nan daga irin wannan nau'in fa'ala wadda take ya iyun lami illa ƙaunuhu sai ko faɗinsu da suke cewa a ba shai'a ya abahu ya ƙi abu من وعدك da ba mai ɗigo ɗaya
ولم يستثني نازل mai waƙen ba ibn malik bai tsaya fidda shi ba ونقل ونقل في القاموس fihi ya mai kamus fairuz abadi ya ciro a cikin abadin nan cewa ana cewa a bashi a ya abihi أبي أيضا kuma bis- بالكسر da kasara ya abi bisa asali
وقيل في السر wa qayyada fi tafsili luzuma kasri hadha an-naw'i amma dan malik a littafin sa tafsil ya kaidace luzumcin yin kasara ga wannan nau'in لئلا تكون kada ainin ya zama hal- haraful halqi ne وقد يشد في النزيل tamsiluhu bi ata tayu da ya kawo misali da ata ba duna sa'aba sa'aba ya shirya da mu a wannan waken وكذا تمثيل haka da misalin da ya kawo daga baya بعد دمشق da abin da ya shuhura daga halki wanda yake ake fitarwarsa da makogwaro bi kasiri da cewa ana masa kasara da kawo ya bigi bi ya bigi ya kawo ya bigi
يدل على أن مراد wannan ya shirya da mu bisa cewa abin da yake nufi da ata da ya kawo ما لم تكن عينه حرفا halkin shine wanda ainihinsa bai zama harful halki ba وهذا فيما shi kuma wannan a يدل cikin abin da fassa bata zama wawi ba سواء yahi ya kaddara ko ya yi sauri yana sauri wa khawu ya kaddara shi ya kai ya kiyaye وهايه ya yi rauni
وذلك wannan kuwa kamar ra'a da yara ورعاية ko ra'a ya ra'a ko sa'a ya sa'a ko na'a anhu yan'a ولا ko anhu na'a anhu yanha وشذ بقاو baga da ake fadarsa da kisra amrar in ya fita daga tsari ake cewa ya bigihi حيث لم ya ya neme shi ولا ألميت ya ba da labarin mutuwar wanda ya mutu yan'ihi
أين دبو ai ya koka da mutuwar
ولا كان في التسييل أيضا ya ambata da shi ibn malik a littafinsa tafsir أن الالتزام كسر cewa lazumta ka sarrafa wannan nau'in لغة غير lugatu gairi ɗayi'e ita ce ruga wani ɗaibanu ɗayi'e من سعد daga baki ɗaya larabawa abinda za a fahimta daga wannan cewa banu ɗayi'in ta huna hutu ne masa fata bisa tsari sun dauki haka tsarin sai yasa za su ce baga ya buga
ولم يقل عنه غيره إلا في قلاوعه waninsa bai ciro haka ba daga banu ɗayi'in sai ko a kalahu ya kalihi kala ai abgarahu ya ƙe shi shine kawai aka ce ya zo akan ce kala ya kala to alhamdulillah sai mu tashi misalin nau'in rabi duk ɗaya ne duk lazimai ne kuma duk lazimai kaga a ƙur'ani da aka kawo fassari bi sai da aka saba ko fassari bi a halika subhanallah zai asara bi abdihi ya su saka da aska duk muta'addai ne akwai masu cewa an kace aska wato ya masa ya addu'a Allah ya ba su ruwa sakafo ya ba ya ya shayar da su ruwa wa inni mata asqaituha aw saqaituha miraran fa ma asqaitu ghayra fuadi wani da yake faɗa cewa ni duk sanda ne ba ta ruwa ko ne addu'a Allah ya shayar da ita to kaina ne wa kaina ne wa wannan addu'a to in ka duba wannan yusi sai alil yusi a daliyarsa za ka ga ya kawo wannan sun matsiha falaɗa ma askaita ha badalar haya bi ma'ini ainika ta sa'adi ya kawo wannan a wajen da yake sharhin wannan baitun ko? da alhamdulillah makaranta fati a ɗaya salatu fati uku Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba masu littafin Allah saka musu da alheri malaman mu Allah saka musu da alheri dukkan abin da yake damun musulmi a ko ina Allah ya yi Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki musulmi Allah ya kare mu daga sharrin din mai sharri Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya saukar da alheri a dukkan lamura